الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم wa rahmatullahi wa barakatu daya ga watan hudu shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu da hijiriya wanda ya dace da sha shida ga watan sha daya shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya muna darasi na bakwai aya ta arba'in da biyar a cikin suratul mu'minun karatun da muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka na Sheikh Ja'far Mahmud Adam rahimahullahu ta'ala da ke sabuwar gandu muna fata Allah sa albarka cikin abin da muke faɗa wanda da kuskure Allah ya yafe mana a Ramadan mu tashi sun ma arsalna Musa wa akhahu Haruna bi ayatina na
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسل ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين
sai Allah ya ci gaba da yi mana bayani a cikin wannan kissa da yake kawo a wannan sura mai albarka Allah ya ce sannan kuma sai muka aiko Musa da shi da ɗan uwansa Harun Musa wa akhahu Harun bi ayatina wa sultanin mubin muka aiko su da ayoyinmu da hujja mabayyaniya in an ce sultanin mubin ana nufin bi hujjatin bayyana menene hujja bayyananniya Allah ya bashi mu'jiza akan hannunsa ta yadda in ya daga hannunsa ya haka sai kawai hannun ya riga haske kamar fitila ko ya ma fi fitila haske da kuma sanda al'asa wannan sandan da ya wullar da shi ko ya jefar da shi ya zama maciji kar ku manta su matsafan da suka zo abinda suka yi suka yi nasu zafin kawai ko'ina sai aka ga a bayan ƙasa kawai ko'ina macizai ne macizai macizai macizai wani kan wani ƙur'ani ya ce fa'aujinsa fi nafsihi ribatan musa sai kawai sai annan musa ya dan ji daras na birgici da tsoro to ka gama ce zai gaba daya kwanci a ƙasa wani kan wani ai akwai abin tsoro kuma ko ina ba mu fa masa katsinki kulna la takhaf innaka antal a'la Allah ya ce muka ce da shi karka tsorata innaka antal a'la kai kai ne madaukaki وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا تشيني وانا آية دا الله باشي ولا جيبا abin da ke damanka hannunka sandar kenan zai haɗiɗiye abin da suka sananta na sihirin kai naka macijin shi zai cinye su gaba ɗaya inna ma sana hukun sahir ai abin da suka yi sihiri kai ne na matsa wala yuflihu sahiru haizu Allah duk inda matsafi ya zo zai rabauta bai fi Allah tabaraka wa ta'ala to Allah ya ce mun bashi wannan ayoyi da sultanin mubin hujja mabayyana al-yad wal asa wa ghayrihima muka ce ya tafi ila fir'aun wa mala'ihi zuwa ga fir'aun da shi da mutanansa waɗannan mala da na muku bayani a baya manyan mutane da suke tare da shi 'yan fadarsa fastakbaru sai suka yi girman kai ai ta'azzamu anil iman suka nuna sun fi karfin su imani da Allah suka nuna sun fi karfin su bin annabi Musa wa kanu qauman ali Qur'ani yace sun kasance mutane ne masu girman kai qauman ali ay qauman mutakabbirin mutanensa sun zamanto mutane masu girman kai ƙa'irina ghairun bizul yadda suka rinjayi wasu su ta hanyar zalunci da cuta Allah tabaraka ta'ala ya sifanta jama'ar fir'auna mutanen fir'auna masu girman kai mutanen fir'auna masu dagawa ne daga cikin girman kansu da dagawarsu da nuna isassu shine har suka isi imanin ai da shi annabi Musa suka ga bai isa ba bai kai ba faƙalu sai suka ce nan فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون نعم فكذبوهما فكانوا من المهلكين faƙalu sai suka ce su mana fir'auna da shi da mutanensa kenan a nu'minu li basharaini mislina yanzu za mu zo mu yi imani da wasu mutane guda biyu musa da haruna mislina irinmu yaya za a yi a kawo mana mutane irinmu a ce mu imani da su li basharaini mislina wa qaumuhuma lana abidun alhali mutanensu masu kankan da kai ne a gare mu mutu'una mutazallilun abinda suke nufi mutanen da suke bin annabi Musa da suke bin annabi Haruna su din talakawan su mutanen Fir'auna ne kuma su din masu yin aikin wahala ne ga mutanen Fir'auna da Fir'auna ma'ana kaman sun mai da su bayansu ko kuma sun mai da su wato ba ni sunan shi a wasu gajiyayyun mutane ne to yau gashi sun zo sun bi wani annabi annabi musa da haru sai fir'aun yake cewa ya za mu imani da mutane irin mu musa da haruna irin mu ne kuma mutanen da suke bin musa da haruna din mutane ne waɗanda suke ma'aikatanmu ne su mabiya ne gare mu sai mu zo mu juya mu zo mu bi musa mu ba haruna alhali kuma ga mutanensu ma'aikatanmu ne allah ya sauri fakar da buhuma fakar min al-muhlaki ƙur'ani ya ce sai suka ƙaryata su suka ƙaryata annabi musa suka ƙaryata annabi harun allah ya ce sai suka zama cikin halakakku da allah ya nutsar da su a ruwa don za mu zo mai bayani yadda allah ya halakar da su dalilin karyata waɗannan annabawa sai allah ya halakar da su shi ne sai zaman to aya duk wanda gaskiya ta zo yake aiki da ita to zai gamu da kaskanci a rayuwarsa kafin ya mutu kuma in ya mutu musiba kan musiba duk inda gaskiya take in ka kibinta to sai ka yi da na sani a rayuwarka duk wanda aka yi masa kwalliya da ƙarya ya ɗauke ta ya bita ko da ana ganin kamar ya ci nasara a yadda ake gani ko ana ganin kamar shi yake da ƙarfi a yadda ake gani ko ana ganin kaza kaza kaza da sauransu to wallahi shine a kaskanci a tozarci musamman waɗanda suka karyata annabawa suka nuna cewa annaba ba su isa su bi su ba Allah sai ya daɗa cewa ne ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون نعم وجعلنا ابن مريم وأمه أمه آية وآويناهما إلى غروة وآويناهما إلى غروة ذات قرار ومعين الله يسا ولقد آتينا موسى الكتاب حقيقة من باو موسى لتافي شين التوراة يكي يكرنت دمتانس لعلهم يهتدون دنس سامشريا لكي يهتدوا به قوم saboda mutanensa su shirya da wannan littafi na attaura damar amfanin littafi da Allah yake hada kowane annabi da shi shine littafin ya zama shirya ne gare su yanzu mu musulmi ai mun samu shirya ne da alkur'ani ko saboda ana karanta mana shi ana biya mana shi ana fassara mana muna da ƙarin imani a bisa imani da muke da shi su ma Allah ya ba su attaura likai ya tadu ko la'allahu ya tadu don su shirya amma ina suka karyata shi suka karyata littafin suka karyata annabi Allah ce wa laqad atayna Musa al-kitaba la'allahum yahtadun wa ja'alna ibna maryama wa ummuhu sai kuma ya shiga cikin kissar wani annabi shine annabi Isa alaihi salatu wassalam mun sanya kuma mun sanya dan gidan Maryam da mahaifiyarsa Ahaya kuma mun sanya dan gidan wato Maryam da mahaifiyarsa su zamanto aya dalala ala qudratina don wannan aya ɗin ta yi nuni a kan ƙarfin mulkinmu da isar mu da Allah ta'ala Allah bai ce ayatai ne ba lam yakul ayatai ne wasu ka ce abinda ake nufi sha'anuhuma aya wa ja'alna ibn maryama wa ummuhu wa ummuhu aya ai mun sanya ibn maryam wa ummuhu sha'anuhuma aya sha'aninsu gaba ɗaya su su biyu wato aya wasu kuma suka ce a'a daidai ne ba sai ya ce aya ce ni ba abinda takdirin zance yake ji an nan kullu wahidin minhu ma aya kowane ɗaya daga cikinsu aya ne kamar Allah yadda Allah ce kiltal jannatai ne atat ukulaha kaga sai ce kiltal jannatai ne kuma sai ce atat ukulaha bai ce ukulaha ma ba an gane ko sai ce kuma wa awaina huma ila rabuwatin muka kai su zuwa ga rabuwa wato in an ce rabuwa shine wani wuri madaukaki mai tudu a bayan ƙasa malamai sun yi sabani mai ake nufi da wa awaina huma ila rabuwatin ina ne rabuwa din amma rabuwa dai a lugar larabci almakanul mutafi'u min al-ard wurin da yake mai tudu a bayan ƙasa ana ce shi rabuwa a riwayar abdullahi bin salamin ya ce wa awai na kuma ila rabu ana nufin wa awai na kuma ila dimash sai muka kai su zuwa dimash wannan shi ne ra'ayin sa'id bin musayyab da imamu muqatil imamu dhahak ya ce wani guri ne ake ce da shi hutatu dimash shi ne rabuwa din abu huraira ya ce wani guri ne ake ce da shi ramla imamu ata da ibnu abbas ya ce wa awai na kuma ila rabuwa ana nufin baitul maqdis ne kuma shine ra'ayin fatada da imam da ka'ab um wasu suka ce ardu filistin ne kasar filistin ita ce rabuwa ne ibnu zaid yake cewa masr imam suddi yace filistin ibnu zaid yace masr wurin kuma zatu qarar wuri ne madaidaici ma'ana yana da balance shine zatu qarar wato mabsufa kasar a shimfida take mumbasitatun wasi'atun yastaqillu alaiha sakinuha wuri ne a shimfide mazauna wurin suna samun nutsuwa da kwanciyar hankali a wurin shine zati qara wurin da yake a shimfide kuma mazauna wurin za su samu sukuni da kwanciyar hankali wa ma'i ga ruwa in an ce ma'i a larabci ana nufin alma'ul jari wuri ne mai ruwa ainihin wato yana gudana wanda idanuwa suna kallo ruwan yana gudana guri ne mai ban sha'awa kwarai da gaske Allah ya kai annabi Musa aka annabi Isa da shi da mahaifiyarsa don su zamanto wato aya to sai Allah ya ce kuma mai يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا هكا إني بما تعملون عليم سمعكم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون
ya ayyuhar rusulu Allah ce ya ku manzanni Imam Hassan da Imam Mujahid da Imam Qatada da Imam Suddi da Imam Kalbi rahmatullahi alaihi majma'in da sauran malamai ana nufin ya ayyuhar rusul ana nufin annabi Muhammad da shi shi kadai Allahu akbar dan girmama shi sai Allah ya ce ya ayyuhar rusul ya ayyuhar rusul amma ana nufin shi shi kadai ne kamar yadda yake a mazhabi na larabawa يخاطبون الواحد بلفظ الجماعة العرب تخاطب الواحدة بلفظ الجماعة سكن يوم كان متن ديني أما سي أشي أي واتو كراش جميع na ita jiran ku ba ku zo ba wani malamin ka ne ba za ka iya cewa na ita jiran ka maka zo ba kamar kana ganin akwai kaushi a cikin zance ai na ita kiran ku a waya ba ku samu ɗauka ba a ba da yawa kake nufi ba an ta tukhatibul wahid bi lafzil jam kana yin magana da mutum ɗaya amma dai mutane da yawa kake nufi eh in Allah sa kun gama shiryawa sai yanzu in dauke ku sai mu tafi amma mutum ɗaya ne haka ne ko babanka ne watakila ko malaminka ko wani shugabanka ko wani mutum mai matsayi a wajenka so kenan da Allah ce ya ayyuhar rusulu anan ana nufin annabi Muhammad ne shi kadai ha kamar yadda kuma a Hausa ai muna yi mu faɗi lafuza masu faɗi sai muna nufin mutum ɗaya kulu min al-tayyibat an gane ko wasu kuma malaman suka ce abinda ake nufi annabi Isa alaihi salatu wassalam wasu suka ce a dukkan manzanni ake nufi me yasa suka ce annabi Isa saboda ai ayat ta gama magana ne akan annabi Isa sai aka ce ayyuhar rusul ha wasu kuma suka ce duka manzanni ake nufi kamar yadda da yawa malaman tafsiri suka faɗa kulu ku ci min at-tayyibati daga halal shine at-tayyibat ku ci daga halalat kenan abubuwa na halal abinci na halal wa amalu salihan kuma ku yi aiki na kwarai shine wa amalu salihan aikin kwarai as-sala'a nan ana nufin al-istiqama alama tujibu ash-shari'a ku yi aiki ku tsayu akan abin da shari'a ta wajabta muku ku yi sallah ku yi zakka ku yi azumi ku sada zumunci ku yi dukkan wani aiki na alkhairi inni bima ta'maluna alim Allah ya ce ni bima ta'maluna da abinda kuke aikatawa alimun mai ilimi ne masani ne babu abinda ban sani ba komai kuke aikatawa ina sani wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa inna hadhihi wannan kira'ar mutanen kufa wa inna alal ibtida'i kenan suka karanta sauran kuma بفتح الالف وان هذه امتكم ووجه القراءه دار ما كان تمر وان وتقراء وان an gane ko ibnu amir shi kuma yi takfifin nun din wa in maimakon ya yi tashdid sai in kenan in din ta zama sila ne hadihi ummatukum lalle wannan al'ummar ku ce ummatan wahida an ce al'umma a nan a hausa muna ce al'umma amma abinda ake nufi milla wannan addinin ku ne wannan shari'ar ku ce wanda kuke kai inna hadihi ummatukum ay inna hadihi shari'atukum allati antum alaiha shari'ar da kuke kai ake magana to wannan umma wahida to hanya ce kwaya daya shari'atukum ummatun wahida shari'atukum millatun wahida shari'ar ku hanya ce kwaya daya tilo wace hanya ne wannan kwaya daya wahiyar islam shine musulunci ma'ana addinin gaba dayansa guda daya ne shine musulunci duk annabawa akan islam suka ne kowa ko da an samu bambancin shari'a wancan nasu kaza amma dai hanya ɗaya ce kowa dai musulunci yake ne duk kun saka riguna duk sunan kayan da ke sawa riguna amma rigar watakila dan amerika daban da rigar dan najeriya daban watakila rigar dan chadi da dan kamaru dinkin daban amma da sunansu mai riguna takalma ma haka ana ta san takalmi watakila wadancan takalminsu iri kaza dinkin takalminsu iri kaza hula ma haka yanzu yan saudiya suna sa hula amma ba ruwansu da wannan zanna bukar ba sa kashe kuɗi a saka zare a ta tifke shi ana ta haɗawa ana farar hula ce kawai da shugaban kasa da waye in kaga ya sa hula wannan farar ce dai ita ce kai kuma kaga hula kaga ta dai masha Allah kala kala to kaga dai duk dai hulunan kuka sa to ko da annabi Musa ya zo da shari'arsa annabi Isa shari'a annabi Dawud annabi Sulaiman annabi Ayyub annabi waye annabi waye wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahida lalle wannan addini naku shari'a ta ku hanya ce kwaya daya dukkan mu gaba daya a gidan aljanna za mu haɗu da mutanen da Musa da na Haruna da Ibrahim da Sulaiman da Dawud insha Allah duka za mu haɗu za mu saba da juna bi idanillahi ta'ala insha Allah insha Allah insha Allah ya Allah wa ana rabbukum fattaqun ubangiji ce ni ne ubangijin ku ku ji tsoro na abinda ake nufi wato amartukum bima amartu bihi al-mursalin na umarce ku da abinda na umarci manzanni min qablikum kafin ku to al'amarin fa al'amari ne daya umarnin umarni ne daya abinda aka ce wancan annabawan su yi shine kuma aka ce ku yi wa ana rabbukum fattaqun to ku kiyaye ni ni ne ubangijin waɗancan annabawa da manzanni kuma ni ne ubangijin ku ko na wannan zamani ku yi aiki na kwarai akan milla guda ɗaya millatun wahida wa ana rabbukum fattaqun ga umarni da Allah tabaraka wa ta'ala ya bayar to me ya faru mana فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين haka أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون
Allah ya ba su umarni ya ce ga abin da za su aikata fatakattau amra sai suka tsitsinka suka kyakketa addininsu takattau amrahu takattau dinahu sai suka kyakketa addinin suka babbaje bainahu tafarraqu fasaru firara suka rarraba suka zama kungiyoyi yahudu ne nasara ne majusu ne wane ne ga sunan dai kaca kaca zuburan kalmar zuburan ana nufin firara a rarrabe shine zubura suka kyakketa addininsu zuburan suka zamanto wato a rarrabe a kyakkece ko qita'an mukhtalifa wato gutsire gutsire yanki yanki yanki in an ce zubura guda ɗaya su shine zabur abinda ake nufi alfirqatu ko at-ta'ifa az-zabur alfirqa az-zabur at-ta'ifa kamar yadda ake ce zubratu jam'uha zubur akan ce zuburatu kwaya daya jam'insa kuma zubur kamar yadda Allah ce zubar al-hadid zubara al-hadid abinda ake nufi sun zama sun kyakkece kamar yadda karfe yake gwawwatsewa yake gudutsurewa ba su bi umarnin Allah ba ba su yi aiki da littafin da aka turo musu ba kullu hizbin bima ladayhim farihun kowace kungiya da abin da ke tattare da su suke alfahari bima inda hum min addini suna ta alfahari da abin da take tattare da su na addini farihuna mu'jabun suna al'ajabi suna wato nuna isa suna nuna farin cikin su da abin da ke tattare da su amma sun kisa hada kawukan su a wuri guda kowa nasu shine daidai shi ne abinda hadisin yake nufi Allah ya ce a haɗu a bi hanya ɗaya inna hadhihi ummatukum ummatan wahida hanya ce guda ɗaya addini ne guda ɗaya wa ana rabbukum fattaqun amma fataqatta'u amrahum bainahum zubura kullu hizbin bima ladayhim farihun basu bi ba sai suka watsi wannan ayar tana kira kuma tana hani ne akan wato rarrabuwar kai da watsewa da bacewa samun musulmi a cikinku bai kamata ku kikkece ku wanwatsa ko baje ba ku yi kokari ku yi tamassuki da alkitabu sunna duk da dole sai hakan ta faru tunda wato qadr ne kauni Allah ya kaddara dole za a rarrabu a duniya bai zai yi a harhaɗu ba amma kai ka yi kokari ka yi riko da daidai da shine alkitabu sunna alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam zala ce innahu man ya'ish minkum sallallahu alaihi wasallam fa sayara ikhtilafan kathira duk wanda ya tsawon kwana a cikin ku to zai ga sabani mai tarin yawan gaske na za a ga sabani mai tarin yawan gaske abu kaɗan zai shiga cikin musulmi sai sai ta faɗa sai ta yagewa sai ta gaba yadda ka san so ake ma a samu sabanin da za a yi faɗa kowa sai ga cewa shi ne ɗan uwansa bai isa ba alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin ku riko da sunnata da sunnar khalifofi shirye masu shirye abdu alaiha bin nawajis ku rike da haƙwaran ku masu ƙarfi wa iyyakum ku yi nesa da zati al-umur abubuwa sababbi da ake kirkirowa na zamani fa inna kullu muhdathatin bid'a duk wani abu da ka sani da aka kirkire shi sabo to bid'a ne kuma kullu bid'atin dalala duk wata bid'a kuma da ka sani bata ce kuma kullu dalalatin fil nar duk wata bata kuma tana cikin wuta Allah tabaraka wa ta'ala yace fadarhum fi ghamratihim ka kyale su a cikin kafircin su da batar su fi ghamratihim fi dalalatihim ko fi dalalatihim wa kufrihim a cikin batan su da kafircin su da makantar su ko fadarhum fi ghamratihim daidai ke da fadarhum fi ghaflatihim ka bar su a cikin gafalan su hatta hin har zuwa mutuwar su shine hatta hin mana ila an yamutu har zuwa su mutu wata ana Allah ce zarhum ya kulu wa ya tamatta'u wa yulhihimul amal wa sawfa ya'lamu kamar su su ci su sha su koshi su ji daɗi su more su ta more da sannan za su sani za su gamu da Allah a ya sabu na anna ma numiddu bihi min malin wa bani yanzu suna tsammanin abinda muke ba su shine numiddu bihi abinda muke karfafa su da shi min mali na dukiya wa banina da ainihin wato ƴaƴa aiman mutihum wa naj'aluhum naj'aluhum madadan lahum abinda muke ba su muka sa ya zama tallafi ne gare su na dukiya da ƴaƴa a duniya nusari'u lahum fil khairati muna gaggawa ne gare su ko muna gaggauto musu ne dangane da alkhairai أي نعجل لهم في الخيرات ونقدمها ثوابا لأعمالهم لمرضاتنا عنهم سنة منا قوتو مسني دا الخيري دم منونا كمر من يوس ساكيا أكان كاوا وأيوكا سو كرس دوكا فا دوكيا دا مكي باسو أرزكي دا مكي باسو أبنتي دا مكي باسو إلمي دا مكي باسو نسارع لهم في الخيرات kamar wai mun yadda da aikin da suke yi ne sai muke ma gaggauto musu sakamakon su su gani balla ya shiro na Allah ce a aiwa sani ba muna yin wannan ne istidraj lahum istidraj muke musu rikon talala ne muke musu abinda aya take nufi kada kafirai su ga abinda suke samu na dukiya yanzu ba suna da dukiya ba su suke kera jiragen sama da na ruwa da kayan fada ko yawancin abubuwa na cigaba in kun nutsu za ku ga daga kasashen kafiran nan ne ake kawo mana duk kasashen musulmin nan ba wata kasar musulmi da za ku tsaya ku ajiye ta ita karan kanta ku ce tana da taɓaddum a kan harkar ƙere-ƙere ta fi kowa a duniya sai 'yan abubuwa kaɗan da ba su da yawa amma mafi rinjayen abubuwan more rayuwa da birgewa da holewa da nuna isa da kaza da kaza da ake samu na duniya za ga daga ƙasashen kafaran da yake to shine a yasabuna annama numidduhum bihi min malin dukiya da suke da shi wa bane da yaya nusari'u lahum fil khairati muna gaggauto musu ne muna ba su alkhairai dan mun yarda da abin da suke yi ma'ana kamar za su ga cewa ku da kuke ce kun ba Allah kun ba manzon Allah to ai mu gashi nan mu mu ne muka fi ku daidai shi yasa mun fi ku jin dadi in aka kashe mutane a ƙasar Afirka sai su tafi gudun hijira ƙasashen Turai idan an yaƙi a sudan a ina ne a yaman a ina ne duk sai su tafi ƙasashen turawa in mutum yana so yi kaza kaza sai a tafi ƙasashen turawa kaga za su iya ɗauka cewa ai addinin mu ba daidai bane nasu ne daidai tun da su suka samu duniya in aka haska maka duniyarsu ka ce kai wannan wace irin rayuwa suke mai daɗi kamar ba ƙauye a cikinsu kuma kamar ba talaka a cikinsu to iya rabansu ne fa suke ci na duniya iya wannan shi ne rabansu malahun fil akhirati min khala ba su da rabo a lahira tabbas suna da kuɗi suna da dukiya suna da arziki duk da mu ɗin muna da arzikin mu ma muna da dukiyar daidai gwargwado Allah mun gode maka duk yadda ka bar mu amma babban arziki da ubangiji ya mana shine na al-islam wal iman komai ma an baka ba baka musulunci da imani ba ka ya tsara ba me amfanin ka rayu a kasashen turawa kana kafiri ka ji daɗin ka mutu Allah ya kona ka kuma yadda suke muke mutuwa su ma dai haka suke mutuwa yadda muke ciwo dai su ma dai ake cike ciwo sai dai a ce watakila ko sun fi mu lafiya saboda sun fi mu kaza sun fi mu kaza sun fi mu kaza watakila so yan uwa kada ku taɓa tunanin cewa dukiya da arziki da suke da shi dukiya da arziki da suke da shi dalili ne na cewa Allah ya yarda da su ne shi yasa yake tara musu wannan dukiyar ta duniya balla ya shiro ba sani ba istirraji ake musu kamun talala ne rago ne kake so ka kama shi ka yanka shi sai ka minka mai dusa ka kira shi da dusa kaga zai ci dusa ya ga ya more ko ashe bai sani ba wuka ce za ta biyo baya to su ma haka ne an ba su sun ci duniya sun more kuma wani abu na biyu ni'imar ita ce gare mu mun yadda Allah bai bamu ba sai kuma Allah ya bamu kudin da zamu sayi duk abin da za su yi ko mu samu kwalwar da muka yi jirgin sama muka yi kaza muka yi kaza muka yi kaza ba amma su dama sun zo ne dan duniyar su yi mata bauta shi yasa suka kare kullun tunanin su akan ya za su inganta duniya komai sai sun kawo sabo duk wani abu da ka sai an canja shi a shekara komi ko agogo ne an yi shekara sau ɗaya ta wani zai zo sabo ko mota ce an yi wani shekara ta wani zai zo sabo su kullum taƙaddum da ruƙi suke so mu kuma sai su gama wahala mu kuma sai a ba mu kuɗi sai mu je mu sayo ba shi kenan ba da mun ga ana yayin sa America mu ma sai mu sa kuɗi mu je mu sayo ko da ba shi aka a ƙasar mu aka yi shi ba ina fata ana fahimta so tabbas suna da dukiya suna da kuɗi mu ma muna da dukiya muna da kuɗi sai dai muna da gafiyoyi da feraye eh gaskiya ne gaskiya ne suna da dukiya suna da amma sun fi mu tattali da gyara dukiyarsu da kulawa da arzikinsu muku barayi muke da su yawwa barayi dai gafiyoyi dai a cikin mu ko kwatanci da mun ba za a yi su wallahi arzikin da ubangiji ya mana za mu iya competitive waɗannan mutane za mu iya yin wallahi wasu ƙasashen ba su isa su wuce ba Allah ba su isa ba amma abin tausayi yanzu mun zama 'yan Najeriya dai mu dai a afirka dama mu ne a gaba hoto mu dinnan muna cikin mugun talauci bincike ya nuna cewa duk inda ake gudun hijira ake tafiya neman arziki a duniya baki da suke shiga kasashen turawa ko kasashen suwa da sauransu idan aka kama mutum ɗaya na biyu na uku na hudu na biyar to ɗan najeriya ne bai zai taɓa yiwa a irga mutum biyar cikin wanda aka samu ba ɗan najeriya ne a ko'ina ne kuwa wannan ta sa turawan suka gane cewa lalle najeriya duk da akwai mai lalle najeriya duk da akwai arzikin gas iskar gas akwai kaza akwai kaza to lalle najeriya akwai wani hali na kunci da matsatsi sai suke ta turo taimako tallafi suna ba da tallafi suna turo taimako kasashe da dama wasu abawa bankuna wasu abawa gwamnati a ce su ce ku inganta masana'antunku yanzu duk kudaden nan da kake jin ana ta an su ku cika ku yi kaza za a ba ku bashi za a duk yawanci turawa ne suke turo su ba taimako kun san me yasa suke ba da taimakon abin da yasa suke ba da taimakon suka ce talaucin da suka bari ya cinye afirka to su 'yan afirkar wahala takan sa a dolen dole su yi hijira su koma kasashensu su kuma in an musu yawa a kasashensu to ana rage musu jin daɗin da suke so su ji morewa rayuwar da za su yi takat da suke da shi baƙi sun yawa akwai kuma doka ta mutunta ɗan adam ba zai yi a kore ka ko a hana ka zama ko a kashe ka ko a yi kaza ba ina fatan kuna fahimta so bari su rinka ba da taimako wa kasashen afirka da suka fi kowa talauci a duniya sai su rinka ba su biliyoyin daloli biliyoyi na daloli biliyoyi na daloli sai a ce a kai kasashen gwamnatin su ta rinka raba musu a kamfanoni a ma'aikatu a inganta musu rayuwa su ma su zauna a kasashensu yadda kowa yake zama a ƙasarsa me yasa dan amerika baya yake gudun hijira ya dawo najeriya me yasa dan ingila baya gudun hijira ya dawo niger me yasa dan saudiya baya gudun hijira ya zo kaza me yasa dan kaza sun inganta ƙasashensu ne da iya dan abin da allah ya ba su ko da ku arna ne ko da ku kafirai ne mu kuma me yasa muke gudun hijira ko kuma me yasa ba ma iya amfanuwa da kasar mu in mun yi rashin lafiya sai dai mu fita waje a duba mu ga dukiya ga arziki ba mu yadda da asibitocin mu ba ba mu yadda da makarantun mu ba ba mu yadda da kaza din mu ba ba mu yadda da masana'antun mu ba gado bahaushe dan arewa in zai aure da yarsa sai ce ba za ta kwanta a gadon Najeriya ba saboda bai da inganci sai ya tafi China sai je siyo gado ya biya wa gado kudin jirgi ya biya wa kansa kudin jirgi da takalmin sama sai ya biya masa kudin jirgi ya siyo shi ya kawo shi saboda bai yadda da nasa ba amma me yasa ake zuwa ake daukar na China saboda sun inganta kasar su me yasa ake zuwa sai sun hau mota sun gama sai a turo mana wai tourist wai motar kwatano wata duk ta yi tsala ta zauna a cikin ruwa saboda su suna da ka'ida a rayuwa mota in suka hau ta zuwa wani adadin lokaci komin lafiyarta ba sa ci gaba da hawanta doka ne ma aka kama kana hawa mota da ta kai shekara kaza sai dai ka medi ita kamfani a dada baka samuwa to mu kuma da yake mu ba mutane bane mu yan afirka kamar dabbobi ne to motocin da suka gama hawa ya zamanto doka ce a kasar su a hauta kamawa ake yi to sai a je a zuba su wallahi azimu malam wasu motocin fa markade su ake yi ka san markada ko yadda motar shara take dora karfan nan ta danna shara kasa wallahi da yawa wasu motocin haka ake to sai suka ga a shi akwai wasu mutane masu kama da mutane mutane dabbobi dabbobi bari su rinka tura musu kwarai da gaske haka ne mana sai bature ya gama saka jins ɗinsa shekara kaza yana sawa haka za a naɗe shi ko wanke shi ba a yi a sa shi a dila a kawo mana muje mu yi warwasu mai wawa kuma ne wanka in shigo cikin ku na ɓata rai na fa sa wando wani shigo me yasa saboda sun inganta kasar su malam me yasa ba za ka dauki gwanjo ka kai saudiya ba me yasa ba za su saka ba me yasa ba za ka dauki tsohuwar mota ka shigar musu ba ba za su saya ba amma mu yanzu scrap ake zuwa kai har biro akwai scrap keke sai 'ya'yan turawa sun gama hawa kekuna sai a yi oda su a kawo mana su a kakkarye a lalace a gyaggyara talabishin fa sai sun gama yayin ta sun gama sun scrap sun canja kayan gidan sun zubar sai a je a siyo a kawo mana riguna haka komai haka ba abin da babu ta kumbo ba abin da babu tourist saboda sun inganta ƙasa su mu kuma namu ba su inganta ba suna gani su je kasashen su su ga yadda suka gyara titunan su suka sa titunan su wuta suka inganta jami'o'in su suka yi kaza suka yi kaza amma mu sai dai mu ɗebi kuɗi maƙudan kuɗi mu je mu kai wata ƙasa mu yi karatu kuma karatun iri ɗaya digirin iri ɗaya mastersin iri ɗaya phd in iri ɗaya wani lokacin na najeriya ma ya fi inganci sai mu ɗauka mu je mu kai can saboda me sun gyara makarantun su zo mu ko ba mu gyara ba gashi ana ta yajin aiki shekara guda kowane mai hankali a ƙasar nan gaba ɗaya abu ya gagare shi yajin aiki an cutar da 'ya'yan talakawa an musu ƙarin dole an yi korona ta kashe na kashewa ta karye tattalin arzikin da ta karya kuma jami'oi sun gagara daga shugaban ƙasa har kansila suna kallo me yasa saboda 'ya'yansu ba a najeriya suke karatu ba ina tabbatar muku da 'ya'yan manyan mutanen na a najeriya suke karatu da sai sun tsayin da za su zauna kuma kawai fashe gantaka ce da mutum ɗaya biyu suna zauna suka ce a yi kaza a yi za a yi malaman jami'an nan abinda suka faɗa fa suke nema a rubuce ki gashi nan ana ta yawo da shi kowa ya gani a inganta jami'o'in nan ɗalibai suna nan mabukata shiga jami'a sun yi yawa ko ba ba a zuzuwa ba lakcirori ba kayan aiki a ƙara yawan jami'o'in a ɗauki ma'aikata aiki a gina hostels na ɗalibai a gina theaters a ɗauki ma'aikata ba da equipment kayan aiki to ba za a yi ba saboda wani gani yake in ya saki kuɗin to shi ya cutu ko yana bakin cikin ɗan talaka ya zo ya karatu kowa ya sani ku faɗa a faɗin jami'a ɗaya a najeriya da take da komai da komai a wadace babu ku faɗi jami'a ɗaya a najeriya da take da hostel na ɗalibai a wadace babu ku faɗi jami'a ɗaya a najeriya da take da wadatattun lecturers a cikin kowane department ko kuma kowane fanni ko wani ɓangare babu profesa fa profesa fa a jami'a babban profesa fa a jami'a iya kudin albashinsa da yake samu 450 profesa shekarar sanau kafin ya zama profesa duk inda ga profesa ka ganci ya dole ya ji jiki kafin ya zama profesa 450 albashin dan majalisa guda ɗaya nawa ne dan majalisa na tarayya nawa ne miliyan nawa ku faɗa in ji kokuna miliyan nawa albashin sanata nawa ne sanata 36 dan majalisa miliyan 10 dan majalisar nan watakila fa digirin ma bai ci ba sosai yan majalisa Allah ba da haƙuri muna comparison ne yanzu akwai adalci dan majalisa da yake zuwa ya zauna akan kujera yana shan iska yana AC yana kaza yana kaza yana kaza yana a duk watan duniya ko sanata yana daukan naira miliyan 36 ko kuma dan majalisa yana daukan miliyan 15 ko 17 Profesa a jami'a yana ɗaukar naira dubu ɗari hudu da hamsin wannan babban profesa yanzu wannan lissafin manyan mutane a ƙasa wanda malami ne har ya zama profesa yana karantarwa yana lecturing yana duba researches da thesis na ɗalibai yana abubuwa a jami'a su suke juya kaza duka duka albashinsa ga baki ɗaya a wata yana ɗaukar naira dubu ɗari hudu da hamsin misali ko ka ce ma ɗari biyar in akwai wanda ya kai yanzu wannan ƙasar an yi adalci kuma yanzu waɗannan bayan Allah ku zo ku zauna a kujeru kuna gani ku hana a koma ba fa cewa aka yi sai an maida albashin profesa ya zama miliyan biyu ba ba fa aka aka faɗa ba ba su suka ku da jami'a take bin federal government ba za su yi biliyoyin kuɗi ne in billions of naira suna nan a jaridu duk an rubuta duk kowa ya gani kowa ya sani amma me yasa aka ƙi abar jami'a nan ta koma yara suna ta asara an rike albashi an hana albashi an yi waye-waye sauran mutane suna cikin kunci wani lakcara ne lakcara a jami'a lakcara a jami'a ya zo yana cewa shi ba ya gaji da wannan abu ya ce kullum sai ya je ya nemo bashin a shana a shagon makocinsa makocin yana cewa a karam kalla wa gaskiya abin nan ka biya na ba ka biya na wancan watan ba ba bakin ciki ya ishe shi to ba da komai in ban da je shiga aji ya lakcar din a biya shi kudi babu to yau wajen wata nawa an rike ma albashi ba a biya sa yanzu wannan kasar ta mutunta ilimi ya za mu ci gaba ba za mu ci gaba ba ai ilimi komai kashe masa ake yi yau in malaman jami'a nan cewa suka amiyar musu albashin su ya zama miliyan kaza kaza kaza ai ba sai laifi ba ilimi ne akwai abin da ya fi ilimi a banzan bazara ma wasu ake basu kudin a iska to ba ma haka bane ba magana ce ta inganta jami'o'in a inganta to kun san sirrin kun san abin da yake biyo baya akwai wasu suna nan suna da jami'o'in su private universities idan babu ta gwamnati kun ga akwai private to sirrin abin shine dan talakawa su gane so ake yadda aka lalata karatun firamare ta gwamnati karatun sakandare na gwamnati makarantar gwamnati na firamare sakandare yadda suka ci baya ba a kai yaya can sai aka mai da su private za ku duk yara private suke to yanzu jami'ar ma abinda ake so a kai ta gare shi shi ne kurum laisa illa in ba haka ba kuma a koma a biya musu bukatunsu a gyara a koma so muna kira da babban murya zaman nan na jami'o'i ya isa haka ya isa ya kamata manya su duba na basira da hikima koma mai ilimi ya fi komai wani zai ci ai bai san me yake faruwa wallahi na sani ni ma nan jami'a ne yawa ina cikin asumi ma ƙwarai kwarai ala ilmin wallahi wa basira nake ba daidai ba ne ya kamata a maida yayan talakawa shiga makaranta su je shiga da karatu kuma fahitin ake don a inganta makarantar in ba a inganta su ba kullum sai dai mu wayi gari mu ta tura yayan mu china su je su digiri mu ba za mu inganta namu jami'o'in ba kullum sai dai mu tafi dubai mu je mu karatu sai dai mu je america sai dai mu je ingila mutum zai karanta computer science ana computer science a Najeriya me yasa ba zai je BUK ba me yasa ba zai je ABU ba me yasa ba zai je kaza ba sai dai a tafi a kasashen waje ana karatu muna ta kai musu dalolin kuɗi dalolin miliyoyin kuɗi me yasa ba za mu inganta namu jami'o'in mu ma yan America su rinka zuwa karatu wajen mu ba mu ma yan Ingila su rinka zuwa karatu wajen mu ba amma yau Ghana fa dan Najeriya fa sai ya biya kuɗi ya je Ghana ya yi digiri ya dawo very very unfortunate wallahi Niger duk Allah kara musu karama da daukuka da matsayi kasashen duk yan uwanmu ne kasar Ghana kasar Nijar amma su su kan sun san Najeriya ta fi amma sai ka tafi Nijar ka je ka yi digiri ka dawo ko ka yi masters ka je ka dawo a Nijar ka tafi wane ne ka tafi Morocco ka tafi ina ne ka tafi Sudan ne ka tafi ina ne ka tafi Misir ne duk yara duk sun baje a tattare kuɗi a fita wannan ma bai ishe mu bakin ciki ba a asibiti mun tafi a wannan wane ne a sayan mota mun tafi a karatu ma mun tafi a wane ne ma duk komai mun tafi komai gaba daya inda an ce mu dawo a kyauta da noma mai noma mu ci shinkafar gida to ai sai karatu ma mu ci na gida ko inganta na gida ƙara ma ba na aya ga ga ga إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون to Allah madaukakin sarki bayan ya ja mana kunne dan mu gane cewa duk wata ni'ima da Allah ya wadannan mutane ba kar ku dauka wallahi a kan daidai suke ba kan daidai suke ba kawai nusari ulahum fil khairati bal la yashuruna ban sani ba Allah ya ce muna musu istidraj innal ladina hum min khashyati rabbihim mushfiqun lalle wadanda suka kasance masu jin tsoro ne ga tsoron ubangiji su ana nufin mu'minai annal mu'minina bima hum alayhi min khashyati Allah duk da tsoron Allah da mu'mine suke kai khaifuna min iqabi to kuma masu jin tsoron hukubar Allah ne Imam al-Hasan al-Basri yake cewa al-mu'minu min man jama'a ihsanan wa khashya mu'mini shine wanda ya hada kyautatawa da kuma jin tsoron Allah al-munafiq man jama'a isa'a wa amnan shi kuma ya hada munantawa Allah da kuma samun amnu da tsuwa yana ganin akan daidai yake so anan gurin innal ladina hum min khashyati rabbihim mushfiqun mu'mina ake nufi wadanda min khashyati rabbihim duk da tsoron ubangijin da suke ciki mushfiquna suna jin tsoron hukumar Allah kuma ga imani suna cikin imani amma mushfiquna suna jin tsoron Allah ya kama su ya musu azaba to sai kuma yace me والذين هم بآيات ربهم يؤمنون نعم والذين هم بربهم لا يشركون ya ci gaba da bayaninsu ya ce wallazina hum bi ayati rabbihim yu'minuna su ne waɗanda masu yin imani da ayoyin ubangijinsu yusaddiquna kenan wallazina hum bi rabbihim la yushrikuna su ne kuma waɗanda ba sa yin shirka da ubangijinsu duk wannan mu'minai kenan na kwarai masu sifofin kwarai sai ya ce ne wallazina والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون
walladina yu'tuna ma atau sune wadanda suke bayar da yu'tuna ma atau suna bayar da ma atu kenan ko ma atau suna bayar da abinda suke bayarwa min zakati was sadaqati suna bayar da abinda suke bayarwa na zakka da sadakoki wa qulubuhum wajna zukatansu suna raurawa suna infaki zuciyar tana cikin tsoro suna taimakawa suna jin tsoron ko wannan zai kubutar da su daga azabar Allah ko Allah ma ya karɓi wannan sadaka ko Allah ma ya karɓi wannan zakka anya wa qulubuhum wajila nana Aisha ta kasance tana karanta walladina ya'tuna ma atau haka take karanta ay ya'maluna ma amilu min amalil bayt waɗanda su ne suke aikata abin da suke aikatawa na bin Allah na da'a wa qulubuhum wajila zukatansu suna kaduwa suna rawa shine wajila dalika la yunjihim min azabillah suna jin tsoron duk aikin da suka yi duk sadakar da suka bayar watakila duk zakar da suka bayar ma ba lalle ne ta kubutar da su ba annahum ila rabbihim raji'un kuma suna jin cewa lalle su masu komawa ne zuwa ga ubangijin su li'annahum yuqinuna annahum yarji'una ila Allah azza wa jalla saboda suna da yaqini su masu komawa ne zuwa ga Allah mai girma ɗaukaka imamun hassan al-basri yake cewa amilu lillahi bin ta'ati wa shahadu fiha suka yi taiwa Allah aiki da da'a suka yi ijtihadi suka yi kokari amma duk da haka wa khafu an turadda alaihim suna jin tsoron kada ma aikin da suka yi a mayar musu aiki abinda ake nufi ga imani ga tsoron Allah ga takawa sannan kuma ga aikin alheri suna ba da zakka suna ba da sadaka suna taimakon mutane amma wa ulubu wajila suna tsorace watakila ma ko Allah bai karba ba mai imani fa shine in yayi abun alheri na kwarai fa zai zo yana yi wa kansa hisabi da lissafi ko Allah ma ya karba ni sallata ma Allah ya karba ni azumi na ma Allah ya karba suna yi suna tsorata wa qulubuhum wajila saboda suna tuna annahum ila rabbihim raji'un su kuma su komawa ne zuwa ga Allah shi yasa duk wanda yana alfahari da duniya ko yana maka wulakanci dan ya baka wani abu to dan ba dan Allah ya baka ba wanda ya baka dan Allah shi Allah Allah yake Allah ka karba na bawa wani Allah ka karba wani bawan Allah Allah ya bashi ya bashi ya bashi ya bashi ya bashi ya masa abin da ya masa nake ce masa kai yanzu kai baka tunanin wannan abin da Allah ya baka ya baka ya baka ba kai kaɗai ba ne amma ya ware kai baka ya fita kowa a inda kake amma kai sai kai bakin cikin ka cira ka taimaki wani Allah ya baka arziki Allah ya baka rufin asiri Allah ya baka kaza amma na kusa da kai yana cikin kunci na kusa da kai yana cikin talauci na kusa da kai yana cikin wahala yana cikin bukata kai yanzu baka jin kunyar Allah kai ubangiji ya baka kuma kai kai mabukaci ne Allah ya baka kuma kai ka hana mabukacin da yake kasan ka kawai sai dai kai ta ba kana tarawa kana boyewa anya baka yaudar kanka ba shi ba abu fa yana da albarka ne in yana shiga yana fita yana shiga yana fita yana shiga yana fita sai za ga duk arzikin da ubangiji ya bamu shiga yake fita shiga yake fita misali ruwa tun da aka yi mahaifiyar mu ta haifiyar muke shan ruwa ba mu sha ba mu daina sha ba amma muna sha yana fita muna sha yana fita abinci zai ta kawo mana mu ta neman abinci kaga mutum ya tara buhu kaza a gidansa amma da kaci sai ya fice da kaci sai ya fice da kaci sai ya fice iska in ka sha sai ta fita in ka sha sai ta fita ko ba ka bane ba riga in ka dinka ka saka ka saka ka saka sai ta tsufa sai ka cire sai ka jefar ko wani ya dauka ko ta bi kasa kasa ma ta cire banta sai kuma Allah ya dada baka wani abu to kai wani irin mutum ne kai in an baka sai dake ta tarawa kana boyewa kana tarawa kana boyewa kana tarawa kana boyewa an baka kase gidaje an baka kase filaye an baka kase kadarori an baka kase gonaki kase motoci kase kaza kai kowa baya amfani da kai kuma wai kai kana son Allah ya baka nan ba daidai bane to su mu'mine na kwarai su kam in suka samu sun san Allah ne ba su to in sun zo suna bayarwa ma a tsoraci suke bayarwa shine wa qulubuhum wajila annahum ila rabbihim raji'un su masu komawa ne wato zuwa ga ubangijinsu tabaraka wa ta'ala yace ulaika yusari'una fil khairat Allah yace wadancan mutane ne da masu yin gaggawa ne su fil khairati yubadiruna ila amali salihati kenan suna masu gaggawa wajen aikata kyawawan ayyuka wa hum laha sabiquna ilaiha sabiquna kenan suna masu rigingeniya musabaka suke wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun mana suna yin rigengeniya suna aikata aiki na kwarai kuma suna rigengeniya suna daina abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya yin wato a hana su ko abinda Allah ya ce su aikata suna gaggauta aikatawa abinda Allah ya hane suna gaggauta bai Abdullahi dan Abbas ke cewa sabaqan lahum min Allah sa'ada waɗannan rabauta ne ya gabata a gare su daga Allah Imam Kalbi Kalbi yake cewa sabaqul umama ila alkhairati sun rigayi al'umma zuwa ga ainihin alkhairai to anan za mu dakata abin da muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuɓar harshe Allah ya mana abuwa وبهذا القدر كفاية وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك